أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسدة الباكية لا زالت لنا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شاهنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم القاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قلوب الأقدام فريد الدهري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفهري وملاجي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة والرزق والتوفيق والهداية والرشد بداية رسول الله متشيئين دليل لنا بهذا المهدر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونزمناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقته احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله اللهم اجعلنا من أبيدي اللهم اجعلنا من الأبيد بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم يومنا زمانا 22 a cikin jawahar ma'ani bayan jiwo mu na biyu kenan muna magana akan ismul azim لو اجتمع جميع ما تلته أمة من القرآن من بإساتي صلى الله عليه وسلم إلى المتحف السوري لفظا لفظا فردا فردا من القرآن ما بلغ لفظة واحدة من الاسم الأعظم أقوي اسم الكبير أقوي اسم الأعظم اسم الكبير شيني مرتبة من ذلك شيني مقام رسول الله اسم الأعظم كما شيني اسم الذاتي شيني اسم الذاتي hasun bihi eh hasun bihi in aka ce ismul akbari ismul kabiri to manzon Allah ake nufi in ka ji an ce ismul azam zati ismu zati ilahiyya ake nufi to da za a karanta a haɗa al'umman annabi makaranta daga daga turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ranar tashin kiyama kowanne ya yi karatu ya tafi lafsan lafsan ko fardan fardan ya kai duk inda ya kai to bai kai ladan ismila lajin guda ɗaya ba gaba ɗaya tun daga aiko a mai muhammadu wannan to koma mutum ya tafi ƙarfi baya kai ka kujeran balle ka ce to an sai a bar komai a yi shi ko to ba za a bar komai a yi shi ba kowanne yana da halinsa amma abin da ake nufi a nan gurin ismullahi la'azim shine shamilun wanda ya tare komai da komai wanda ba abin da za a yi amma ba kowa ne ke sani ba illa nadiran a cikin al'umma ba kowa ne ke san ismullahi la'azim ba وهذا كله بالنسبة للاسم أما هكذا إن أن نسب تأشيد لا ينكرن اسم الله العظيم كالنقلة في البحر المحيط كمان كمان أتيكو محيط بحر بحر المحيط كمان أدقون رواني دا أشكنا بحر المحيط أي بسم الله العظيم وهذا مما لا علم لأحد به وأنا باوان ديكي دسنة دشي sai dai wasu aksarar lahabi an halkihi Allah ya zaɓi wasu daga cikin halittarsa waka shafa liman sha min ibadi ya nuna wa wasu da wanda ya so daga cikin bayansa su suka sani to karatunmu na yau wa qala radiyallahu anhu shaujani ya ce inna ismal azami shi ismal azam huwa hasin bizati shi ya keɓanci zatil aliya ne lagayarhu ba waninsa ba wawa ismul ihadatu shine sunan da yake da ihada komi ya gani wala ya tahaqqaqu bi jami'i ma fihi ba wanda yake tabbatar da duk abin da ke cikin sa illa wahidan min fiddahari a zamani mutum ɗaya ne fiddahari mutum ɗaya ne yake sani zamanin yanzu akwai kujera ake nufi a nan ba mutum ba wa fardul jami'i shine in mutum ya hau qurbaniya ya wato kaga ai mutum ɗaya ne waye kudurin gaba ɗaya shi wajen ne saboda haka wanda suka shiga cikin siffansa sun samu amma ainihin wabu ne na izai ne shi kenan kaman wa iza kaza la misaqan nabiyina lamma ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'ahu to kaman haka ne eh in aka dawo wannan za ga aya fardul jami'i fardul jami'i fardul jami'i fardul jami'i to zaka ga martaba ɗaya ne waye wanda yake a kujeran shine min adamu ila nafsi fi suri ana mumidduhum saboda haka wannan shi ne wofar jami'i a kashi haza huwa ismul batin wannan shi ne ismul batin haza huwa ismul batin sunan ismul batin ake faɗa ba ismul zahiri ba yawa sunayen ai akwai al-zahiru al-batin ne to ismul al-azimil ismullah al'azim din shi kansa yana da zahiri ai kowane abu yana da zahiri da batininsa to da yawa suna tafiya a zawahirunsa amma shi ne ismullah al'azim din wa ma ismullah azami az-zahir suna ismullah al'azim az-zahir ko ismul martabati al-jami li martabati al-uluhiyya shine ismul martabati al-jami wanda ya tattare da martabati li martabati al-uluhiyya da martaban uluhiyya min awsatil ilahi daga siffa na ilahi wa ma'aluhati wa tahatu martabatul asma'i tashdid a kasan sa kuma akwai martaba na sunaye wanda ya daidaitu wanda duk ana kira su ismin lalazim eh amma ɗaya ne ismin saboda haka ɗaya ne ake sani kamar yanzu a ce mutum ne ai annabi guda ɗaya ne ai ba kowa ne zai gane saboda abin da ya zahara masa ga annabi Ibrahim ga annabi Musa ga annabi Nuhu ga annabi Dauda ga annabi haka sai a yi ta tsalle da shi. Ko? Eh, saboda to amma annabin ɗaya ne. Ta cikin wulayen ma ɗaya ne. Ɗaya ne ai. Eh, martaba ce ai. Eh, annabin ɗaya ne amma duk abubuwan da gane za ga annabawan da yawa. Ta yi sunan su nuwagu ne, na ne. To a hadarin wulayen ma ɗaya ne. shi ne shi amada tijani saboda haka kowa ya shiga cikin rigarsa ne a yi shi yasa ya ce ni ne mai musu madadi tun daga adamu zuwa na fafi suri ai shi ne shi to in ya rikitar da kai kace to ta yaya aka yi kuma bai zo ba sai daga baya sai a ce maka yadda aka yi kenan yadda annabi muhammadu bai zo daga farko ba haka abin yake saboda hadarin daga daga yaren sufanci da suka ɗauka daga hahutu sai lahutu sai jabarutu to hahutu lahutu hahutu ilahi ubangiji ne lahutu kuma hadaran nubuwa ne gaba ɗaya a nan ta kusa jabarutu kuma hadaran wulaya ce to waye shugaban a kujerun shikenan abin da aka cire kenan kaga ka matsa karatun ka da shi gida daya to in ba ta nan ka je ba za ka iya ba duk abin da aka faɗa sai ya tsalle don haka ba gurin kuma ne ce to ai ba annabi ne ya faɗa a cikin littafi ba sai ya ce mana ya gaya mana gurin da annabi ya faɗa sunan shi shi ba haka abubuwan suke ba kowane abu ne ilhani garin kuwa ya sa suna Allah ko annabi to saboda haka abubuwa da yawa mutane suna shiga cikin waɗansu abubuwa ne wanda suke barin abin da ya cancanta akwai abubuwan da aka ba da dama barjak wanda ana sani in kuka yi zace an yadda ai ko alƙalanci haka ne akwai gurin da ga Allah ya ce a yi kunci kaza ko gurin da ga ya ce na ba ku dama duk abin da kuka kuka kuka yi hukunci ka hukunta yayi bai sai ce yayi idan kuma Allah ne ba da zabi kuma an kai kuma Allah ne yayi haka abubuwa suke gudana wa min hadhihi al-asma daga cikin wayannan sunaye wanda suke tashtitat wanda suka rarrabu fuyudul awliya anan ne kaga waliye suka suka shigo faman faman ta hakikin faman ta haƙaƙa jiwastin wanda ya fahimci wani abu ya samu ta hakiki kana sai duhu bi hasbi zalika al-ismi wani suna ka ɗauka ka ɗauka ya ya ya hayyu ko ya ya qayyum ko ya zal jalali wal ikram ko ya Allah ko ya kaza wanne dai ka me kai kari a kansa sai ya zama kan ismullah lazim din ne kuma sai a baka faida madadinsa ai shi kenan dama sunaye yana kana auren sunan ne bismillah indal abdi ka masal kun indal lahi bismillah rahman rahim yana mazaunin kamar kun sai kunu ne a wajen Allah sannan manzo Allah yake cewa ma baina ismillahi al-azami وما بين اسم الله العازم وما بين ما بين بسم الله الرحمن الرحيم واسم الله العظيم كما بين البياض وسودها tsakanin ismullah al'azim da tsakanin bismillah ramarin kamar kwayayin irin nan ne bakin da farin haka su kamar yadda maimaita shi ya maimaita shi kuma musamman ka san shi yawwa ka san ma'anansa ka san sirrinsa ka san ai jiya magana da muka yi kenan ko idan ka karanta kulwar lahu kulwar lahu kafa uku baya sa ka samu ladan saukan alkur'ani sai ka ce ka yi niyyan karanta fatiha da niyyatul hakim kulwar lahu kafa uku eh ayatan idan ka karanta kulwar lahu kafa uku kan ai ladan kulwar lahu kafa uku ne amma ka yi ta da niyyar hatma ne da ba kalarin hatma ne to haka ne kaga dan kankani ne kawai zaka shigar da bukatan ka kuma yayi in baka shigar kuma sai a kyale ka a matsayin yayi ibadi dan wani har ya mutu bai san qul wallahu kafa uku tana daidai da hatan abu har ya mutu kuma bai sani ba
za ka kan da kulola kowace ana bukata ka yi da bismillah in ba ka yi da bismillah ba kamar ka samu mutane ne a zan su gasu mutum ɗaya za ka yi shirya amma duk za ka gan su kansu babu babu kai ma'ana ba kai haka ne da shi bismillah yana zuwa ne wani lokacin hancin kai ɗaya ya wadata saboda aka ake da ibtilaji a kansa shin farilla ne ko kuma ko sunna ne to amma a kowane guri wato shi bangaren asararu yana zuwa ne gwargwado yadda ya zo wannan da yadda ya zo wannan kaga ai akwai fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdi akwai kuma alhamdulillah rabbil alamin kawai ake shiga sa kaga amma likanci babu maganar bismillah in ka yi ta in baka yi ba babu wani abu kawai istihbaban ne to amma kaga a shafi'anci fa wajibi ne to irin wayannan suna zuwa ai kaga sirri ne misali shau jami ya kawo cikin jawar rumani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah idan ka karanta fatiha muttasilul mimi bil hamdi ghafara Allahu lak zanubuka ma taqaddama ma ta'akhkhara to sai kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan ruwayan baka daga cikin wanda aka yi maka wannan gaba saboda wancan shine kuma wanda ya zo da riwayan billahi allazi la ilaha illa huwa haka za su ne tunin anas anas billahi allazi la ilaha illa huwa haka za su ne tunin rasulullah manzo Allah billahi allazi la ilaha illa huwa haka za su ne tunin sayyidina rasulullah قال رسول الله بالله الذي لا اله الا هو هكذا سمعته من جبريل قال جبريل بالله الذي لا اله الا هكذا سمعته من اسرافيل اسرافيل بالله الذي لا اله الا هو هكذا سمعته من رب العزه haka riwaya to abinda ka gane waɗansu abu ne in ka shiga ya- an yi in baka shiga ba shi kenan kana jawo su sai jemu ka bi shi a tsaye a hakan sai sai ya tsaya a hakan haka za a yi ta tafi eh, saboda yana tafiya ne da wasu marati wanda kai kai ne za ka amfana da abun ko saninka da abun misali a cikin kannashin shautu jami'ar rafi lauta alamu duk mutumin da ya karanta fatiha ya karanta inna an zanna an karɓi sallarsa kala'an na karanta kuma duk mutumin da ya zo sujudi ya yi salati wa annabi an karɓi sallarsa kala'an yanke sannan na karanta cikin kannashin shautu jami duk wanda ya karanta ilafi a sallan farilla bayan fatiha an ba ka ladan aikin haji tun daga zamanin da aka fara zuwa aikin haji har zuwa zamaninka. Ka ga karatunka daban, amma kuma gara basan da ka shawo daban. To, wani kuma ai bai san wannan ba. To shi kenan. To wanda ya samu talƙinin abun aka sanar da shi ka zo kana karantawa don wannan manufan. Ai Allah zai maka. Saboda min babu da fi zaki ne. to in Allah yana maka wannan kai yanke kana sane da abin da ka jona ibadunka a shi kuma wancan ya jahilta ga barin wannan saboda haka talqinin kenan yake da amfani ka ka amfana saboda kana karban abinka da talqini ne ba kana karban sa bane kanka tsaye kawai
amma na izinin fatiha
wani a ba ba ai sai kai aiki akwai aikin ta na'am Au, a nan ne wannan haza daga wannan ne kanan maqamatu muktalifatun ka gane ko wa min hadhihi al-asma wannan ta ta martabatu al-asma'i tashtitin nan kaga ana ma magana ne fa akan ismul azim az-zahir ba ismul azim al-batin ba ismul azim al-batin shi dole sai fardul jani baya yiwa sai fardul jani shine baya nake fada in Allah in dai ba Allah bai rubuta ka za ka zamo kudiri ba baka isa ma ka gane sirrin da ke cikin fatiha da'iratul ihadan ba ka fito da ita tarkibataha wa asrariha ka fito da ita illa man qayyada Allah annahu yasira quduban baya eh ba shi ba ba shi ba eh akwai hakan da akwai hanyar da za a fito da ita shekaran jiya na yi magana na fatiha wanda daga fatiha daga nukuda da za a fitar in aka fitar da ba ya nunun ta'un kafun fa'un ko da ke ai a fatiha akwai dai harafan guda talatin da zai baka wannan harafan ne za a narka su su za su mai da sunan ya koma jibrilu idan aka ƙara wani sunan zai koma mika'ilu Israfilu, Azra'ilu, Abubakar, Umaru, Usman, Aliyu. Duran na kawo misalin sai, amma na faɗi yanayin yadda in suka zo ɗin yadda za su kasance insha Allah. Na'am, wa min haza daga wannan ne kanat maqamatuhum maqamin wali yake zama muktalifatun sun sassaba wa a hawalihim halayensu kazalika su ma sun sassaba wa jami'ar fuyudul martabati daga dukkan kuma faida na martaban ba'adu min fuyudul ismi zatul akbari shi ma za a samu wani abu daga cikin faid kwaranya daga cikin ismul zati al-akbari na manzo Allah eh zaka samu wancan zaka samu wannan kaga ismul kadiri to shi ma kaga zai bada abu guda biyu akwai badininsa akwai zahirinsa ai wa kullu shay'in halakna zawjayn eh in ka san shi tarin to zaka san shi ta wani guri za ka gane ga gun da maza Allah yake ismillah al'azim eh ga boye ga kuma abin nan wa qala radiyallahu anhu shaukani ya ci gaba da cewa idza zakara zakir ismul kabiri idan mai zikiri ya ambaci sunan manzan Allah shine ismul kabiri ya harqullahu min zikrihi mala'ikatun kaseera a cikin zikirinsa Allah zai halicci mala'iku masu yawa la yusa adadum illa ba wanda ya san adadin sai Allah wa kulli wahidin min alsinatin kowane ɗaya daga harshen sa bi adadi jami'il mala'ikati kowane ɗaya daga cikin mala'ika yana da harshe na jami'ul mala'ikatul makhluqina dukkan mala'ikun da Allah ya halitta harshe adadin harshen su kowane mala'ika ɗaya yana da adadin harshen su gaba ɗaya la ilaha illallah min zikirin ismi daga ambaton sunan to kaga a nan idan mutum ya gane wannan ai ya nuna maka karatun ƙur'anin nan can na baya lawita ma jami'a ma talatu ummatu min alqur'ani ta ai mutanen ne ba mala'iku ake ba magana ba bai kai ladan ismillahi al'azim guda ɗaya ba amma ismulal azim na baɗini bai kai ladansa ba ɗaya inda za a haɗa to ba za a ce to tun da kasan wannan me na ka sai ka karanta ƙur'ani ba haka abin yake ba shi ana nuna maka sirri ne a sirrun layin nalu inda al'izihar ana nuna maka gurin da in ka zo gurin ga abin da ake bayarwa zalika fadlan lahi yuti man yasha'u kawai in aka zo wannan gurin sai a ce maka ga nan to ga matafiyanka naka ne daga cikin arzikinka ne kai in ka dube ka ganka kamar yadda kake ɗakinka a gefen ɗakin kake amma an ce gidan din naka ne ai arzikinka ne kuma ya za ka yi a ɗakin in dai ɗakin yana tausi'i sai ka ta canza wajen kwanciya ma to gidan kuma fa abin da ke cikin gidan fa to duk wa'innan ana nuna maka ne min tausi'il barakati min fuyu bati daga faidan da aka baka na kyauta wanda Ubangiji ya yi maka. To idan mutum ya sami irin wannan a hanaran sayidina Rasulullahi ba zatil aliyya ba, ba ismul zaci, ismul azim ba, a ismul kabiri idan ka ambaci manzon Allah a kujeransa na gaibi shi ne ake nufi. A kujeransa na gaibi. in dai zaka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ambaci sunan kaga can na yi bayanin shaida kazishun shaida kazi shaida kazishun kuma daga shaizara tijun shazara galijun idan aka zo ka karanta a halismul maksidu ahamun sadakun hala'un yassun ai dukka ismullah lazim ne amma ahamun sayyidina usman bin affan ne a halismul maksidu sayyidina ali bin abi talib ne karamallahu wajahu da ka ga harafan goma sha ɗaya ne gabaki da suke tashi yana cikin fatiha amma ba za a iya ganewa ba aiki ne karatu ne sai ka haɗa fannoni kafin abin ya fito dole sai ka haɗa da hisabi dole ne dole ne baya yiwa ai babu wani sirrin da yake fitowa aksari ba hisabi a cikinsa yana da wahala ba zai yiwu ba shi yasa suke cewa ولا بد من شيء ليتعلم علمنا فإلا ولم يعلم ولم يتعلم دولي sai mutum ya hada da ilimin saboda zai fito da waɗansu a sararu ramzi ne ai yanzu misali mun ce salatul fati harafi nawa nake faɗa? ɗari da takwas to kaga sunan Allah ne ai haƙƙu haƙƙu shi ne salatul fati shi ne salatul fati to kuma ka isa ka ce babu haƙƙo a cikin sunan Allah to sunan kenan to kuma adadi ne kaga ha'un din takwas ne kafin din ɗari ne kaga an tattare maka amma da su harafi biyu to irin wannan to sai mutum bai sani ba kawai sai ya zo ya ce ai duk ƙarya ne babu wanda kana nan da adadin ga baki ɗaya sai yi maka sai yi maka wasiƙa da harafi numbers amma magana nake yi magana nake yi sai zama kuma in baka sani ba sai ka ce ƙarya ne lokacin da muke ilimin hisabi da wasiƙun da nake yi wa mantaninmu a kafancan ko a hannunka da aka karɓa ka tafi da shi ba a buɗe amma ba mu da ka sani ba za ka san kome amma shi yana dubawa ya gani ya san me nake nufi kuma zai rubuta mun amsa da saboda haka dan baka sani ba sai zama babu ƙarya ne ba haka bane kuma mai da shi da larabci mai da shi da hausa da rubutun mai da shi da larabci kuma nambobi ne kawai da aka gani in na fara shi da larabci ne in ya gani ya sani in na fara shi da hausa ne ya sani haka abun yake to haka abubuwan suke to kaga idan aka zo a ismul kabiri za a halicci mala'iku da karanta ismul kabirin kana karanta ismul kabirin mala'iku suna nan kasiratu la yusa adadun illallah ba wanda ya san adadin su Allah wani kulli wahidin min alsiratin kowane ɗaya daga cikin mala'ikan da Allah zai halitta bi adadin jami'in mala'ikatul mahalukina suna daidai da dukkan halittu wanda fa aka halitta su wannan sun kai su yawa mahaluki na wanda aka riga aka halitta min zikar ismi daga ambaton sunan saboda akwai wani guri da suke ce masa ardu simsimati ardu simsimati a bakin shehu hassan dim na fara ji kuma na gan shi a cikin jawaharul ma'ani amma a bakinsa na fara ji ce idan ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima aquli qawl khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar bi dar lajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima aquli qawl khatim lima sabaqa ناصر الله جل وعلا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر من دار اللجنه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتف لما سبق ناصر الله جل وعلا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر من دار اللجنه na tsaya yanda na tsaya haka ina ciyawa ta fashe lokacin take bullowa ƙasar nan to haka mala'iku suke tsira a wannan ƙasar shine ardo sinsimati duk abin da ka karanta na salati wa annabi mala'iku ne kawai ake halittarsu a lokacin kamar su faso ƙasa haka su kuma suna maka tasbi ana rubuta maka tashin kiyama yanzu ka in da ka yi so miliyan su gurin gurin filin mala'iku ne shine gurin arabus simsimaji su mala'iku ne kawai in amma salati annabi ne su kuma to shine wannan ai kaga shi ma salatin annabi ne amma zikirul ismil kabir wancan irin namu ne na ya ibadi eh salatul fati salati shi kowane mutum ne in zaka yi abin da yake faruwa kenan wannan kuma ismul kabiri ne hadaran sayyidul wujudi ne shi kuma an daka karanta shi shi kuma daban yake saboda duk kana karantawa mala'ikun da ake halitta maka a wannan lokacin lokacin da kake yaftafuhu bihi din kana magana ana halittar mala'iku ne mala'ikun kowane mala'ika ɗaya yana da harshe adadin mala'ikun da aka yi kafin to kaga tanadin da za ka yi kaje nan gurin ai ba kusa bane shi yasa da aka sami sunan a ɓoye an gane abin nan ke nufi sunan aboye ne ba kowa ba ne to in kashin shi ne zawahiruhu to kaga ko ai an kai an fara matsa domin akwai zawahiru akwai bawadin kowane suna to in ka samu bawad shine nan zaka ji shehu tijani yake cewa dawaitu tariqal dawaitu ibadatul awalim kulliha sunan ne dawaitu ibadatul awalimi kulliha eh eh awalimu dukkan alam na nan da ita bi shammi riyan al-mustafa sahibu sirki saboda salati wa annabi sunan annabi ne nake kira in na faɗe shi duk wani alam kar gaba ki na tattare shi gaba daya babu abin da ya kai annabin ba sai dai a tafi kawai na'am wa yastaghfiruna su kuma mala'ikun suna nema maka gafara fi kulli darfati aynin a kowane kiftawan ido da zakiri ga shi mai ambatan ai kullu wahidin kowane daya yastaghfiru fi kulli darfati aynin a kowane kiftawan ido bi adadi jami'i alsunati da dukkan yawan harshen sa wa haka za a iya rayu da kiyamati haka za a ce maka haka ƙarshen ran tashin kiyama ya za a yi shautu da ne bai shiga idon ma'asada ba kuma duk abubuwan da yake faɗan nan ganau ne ba jiyau ba bayan ganau sai ya zama wance bima wajatal ilima ya ce bilu anisu alan bilisani su'alan da me ka samu ilimi abu hanifa ya ce ina da yawan tambaya to haka shau jani duk abin da ya rikice masa ya tambaye manzo Allah ya rasulullahi menene kaza to duk wannan bai ba da ka'ida a ilimi ba sai a ce har gobe shau jani bai wuce nafsul amara ba ai astaghfirullah ai ko mu sai mun yi da gaske sai an kai ni haya tukunan mu yi ƙarya ɗaya eh mu ma a banzan banza abin da zai sa maka ƙarya haka kawai a bai dace ba kuma yi to balle irin wa'annan bayan Allah wanda dukkan abin da ake nufi su walau hatsarar kalman da suke faɗa na tu hadis da nimatullah walau hatsarar lifi siwa ka iradatan ala hadiri sahawan hakamtu da ti da zan ga kayuwa da zan ga wani abu ya gudana dan sha ruwan nan ce kai da na sani wallahi da na sha in ce da na sani kawai garan ya hukunci za fita daga musulunci saboda na san abin babu wani da na sani cikin to ko da in an ga ƙarya ne masu faɗin haka a gwada mana a gani ba suna da mizani ba akwai wanda ba a yi zamani da shi ba ne ai kowane irin mutum an yi zamani da shi sai a duba mutanen zamanin san sun ga hakan a cikin wanda suka karyata su wanda suka karyata shi yanzu malam ba mun yi zamani da sani haya ba to wace ƙarya ce ba mu gani ba ba a yi ta ba, ai ko ya tuba yanzu ne, amma ya faɗa ya ƙarya ta, ya faɗa ya yi ƙarya, ya faɗa ya yi ƙarya mun sani, ba mu yi zaman da sabai mai zirin ba? Me aka faɗa, ya faɗa ya yi ƙarya, ya faɗa ya yi ƙarya, mu ba mu asararsa ba ne? Sai wani ya zo ce mana a ƙarya ne, bayan kuma mun sani, ya mu ce to, ƙarya kaza, ƙarya kaza, ƙarya kaza, ƙarya kaza, duka san sun tabbata. tarihi kuma ba wanda ya isa ya soke kuma har gobe ko ni in aka zo ana interview da ni daga mafiya yawa daga masu project na university ina kawo musu ga kaza ga kaza kuma ga abu lokaci kaza ga abin da ya ce kuma ga abu kaza kaza kuma bai denying ba bai ce ya tuba ba ba a ce komai ba to ba mu yi ma'asare mu masararsa ne idan wani ya yabe shi mu kuma za mu faɗi ɓangaren da eh yanzu misali ina iya cewa ni na san sani haya amma ban san shi a fasiki mai neman mata ba amma na san shi a magarici na san shi a haka ban taɓa sanin su a kan amma makwabtansa na san su da neman mata amma shi ban san shi da neman mata ba in an ce waye zan ce kaman wani kaman wani kaman wani in aka ce bayan shi an kama shi da wanci an kama shi zamani na ne to shi kenan sai wani kuma ya zo ce ƙarya ne to ka ce ƙarya a kan me ka danne ba zai dannu ba in aka matsa masu yanci to lokaci kaza ga karuwan da yake tafiya da ita waje kaza ga wanda yake tafiya da ita waje kaza ga police station din ga yadda aka yi ga waɗanda suka tsaya a kan maganansu wallahi duk na sani sai a ce kuma na yi ƙarya dan ka wanke su da ƙarfi zai wanku to saboda haka a kama na irin wannan illar na shehu tijjani a kama na irin wannan illar na shehu ibrahim to wannan abin da yake faruwa kenan wanda kuma duk suke magana in aka zo duk gaba daya ana jin bangare ne ana samun masoyi ana samun maki masoyi ya faɗi irin nasa za a ce a rufe asiri to amma tarihi shi yake mai ta kansa za a gane za a gane yanzu duk wanda suke magana kan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu an ka dube za ga su abin tausayi ne saboda wasu maganganun su su kansu wal marku ya jahalu sun mai jahalu annahu fil jahali fi asarar dalali wa mafudi shi jahili ne amma ya jahilci cewa shi jahili ne sai ya ɗauki cewa shi malami ne akan abin da ya sani ko ba haka bane abin yake to in ko mutum zai tafi akan wannan mawazi ai na ganin ba za a bada ma'ana ba eh ce to shi ran kawo naka mu kawo namu eh hatu burhanukum in kuntum sadiqin haka abin yake ko insha Allah yake yi kuma kala radiyallahu anhu shau da ne sai cewa sa'altu sayyidul wujudi ka gani ko na tambaye shugaban kaunu an fadali musabba'atul ashara musabba'atul ashara eh addu'a ce eh fatiha kulu amin eh kulu nasi falaki nasi kuliya haka sune guda goma ne bakwai bakwai su goma su ake kira musabba'atul ashara asalin wuridin asalin sirrin na sai na hadiru ne sai na hadirin yana daga cikin sirrin da shau tijjani sai ji sammani kudubul madina ya bashi eh musabbat al-ashara da ina ganin da hizbul bahari ko ce wa anna man zakaraha marratan ce wanda ya ambace su so daya lam tukutab alaihi zunubus sana ba za a rubuta masa zunubin shekara guda ba so ɗaya musabbat al-ashar eh a ra'ayin dama kullum ake yi to dama shi ai mai neman gafara ba kullum yana ƙara jari ba ne eh ai wato kullum sai karanta saboda jarin sai karu ai yana cikin azabul aurat musabbat eh fa qala li sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mun fadalu jami'al azkari fadalan dukkan kaga wannan wannan man zakara marada lan tuktuba alaihi zunubu sanati ya tambaye manzo Allah shin wanda ya karanta ta so ɗaya ba za a rubuta masa zunubin shekara ba sai manzo Allah ya ce masa fadalu jami'al azkari fadalan dukkan zikirai wa sirru jami'al azkari da sirrin dukkan azkarai fil ismil kabir yana cikin sunan manzo Allah ismil kabir fa qala shaw radiyallahu anhu sai shaw yace alimtu annahu arada jami'al khawas al azkari yace na sani annahu manzo Allah arada yana nufin sallallahu alaihi wasallama jami'a khawas al azkari dukkan keɓantattun zikirori wa fadailiha da fadalanta mun ɗauyatun fi ismil kabir an tattare su a ismil kabiri to akwai akwai akwai wuri da ake ce masa mun ɗauyi shi ma mun ɗauyi بسم الله الملك القدوس السريع العلي العظيم بسم الله الملك القدوس العزيز الحكا yake tafiya suna mun ɗauyi shi ma ya tattaro hawasul asma'i wanda duk wa'ina suna cikinsu shi ne sai ya faɗa masa fadal jamil askari fadalan dukkan zikirai da sirrin jamil askari sirrin dukkan ismil kabiri yana cikin ismil kabiri sai shauda ne sake cewa na fahimci manzo Allah yana nufin hawasul azkari ke bantattu kamar irin wa'annan da fadalan da mun tsawaye ta ismil kabiri an tattale su akwai ismil kabiri in ka karanta ta so daya ai mun faɗa baya dukkan dukkan mala'ikun da su fito daga bakinka lokacin karantawan suna daidai da mala'ikun kaunu da suka gabata gaba ɗaya a lokaci ɗaya kana karanta suna karanta suna nema maka gafara a sararan yake bayyana su anan su makala radiyallahu anhu sai shaujan ya ce yuktabu li zakiril ismi ana rubutawa mai karanta wannan sunan bi kulli malakin halaqahu Allah kowane mala'ika da Allah ya halicce shi fil alami a cikin alam fadalu ishirin min lailatul qadari ana bashi fadalan ashirin daga lailatul qadari wai kutabu mala'ika daya kowane mala'ika daya ana bashi a harshensa yana samu dare dubu wata dubu kai so ishirin na lailatul qadari in mutum bai gane ba zai gane cewa to lailatul qadari hayrun min alf shari idan kai nafila raka biyu cikin daren lailatul qadari ana baka ladan shekara 84 ne dai shekara 84 ne shekara 84 ko nawa ne suke ci to dare daya to wannan mala'ikan kuma za a baka ladan aikin daren lailatul qadari su 20 mala'ika daya wani kutub lahu bi kulli du'a'in za a rubuta masa kowace addu'a kabirin wasa girin ƙaramin addu'a kai ko babba sittatun wasa lasuna alfu alfi marratin za a rubuta maka lada a kowace addu'a da kai daga cikin wannan fa sittatun wasala suna alfu alfin maratin miliyan ɗaya da dubu talatin da bakwai talatin da shida a kowane bi kulli maratin a kowane addu'a ɗaya min zikiri hadal ismin sharifi kaga ya sake masa daga ambaton wannan ismul kabiri shine sharifin wa qala radiyallahu anhu shauja ne ce فمن قدر أن زك... أن الذاكر ذكر جميع أسماء الله da za ka kadarta a samu wani mai ambatan Allah ya ambaci dukkan sunayen Allah fi jami'i lugati a dukkan luga kowane irin harshe to sawi nisfu maratin min zikr ismi min zikr kulli arifin tana daidaituwa ne da rabi rabin daya daga cikin ambaton kowane zikiri na kowane mutum kowane arifi واما ذكر الفرد الهاسي اما ذكر الفرد الهاسي به مرة واحدة ف بألف ألف ثلاث مراتب yana da dubu so dubu so dubu martaba uku min fadal ismi daga fadalan sunan inda gairihi a wajen wani samin al'auliyai daga cikin waliyai wa kullu malaki dukkan wani mala'ika mudaf fadaluhu ana ninka fadalansa fi jami'i kauratul alami a cikin dukkan juyin alam bi alfi alfi salasa maratibi dubu so dubu so dubu martaba uku wa kullu wahidatin kowanne ɗaya min hada tad'ifi daga wannan ninkin tusawi jami al-azkar al-alam tana daidai da tasbihin alam min awwali ila waqti zikri daga farkon halitta zuwa lokacin da ka ambaci Allah qala radiyallahu anhu sai shauja ne ce hazal hazal an wannan lokaci a hazal an wannan lokacin da kake ciki wa ma idza wasalta ila maqamil maw'ud bihi amma in ka kai mukamin da ake maka alkawari da shi shine fardu hasala li haza illa dhikr kullu harafin ni wa amma idza wasalta ila muqamil ma'udu shau jani kenan idan ka kai gurin da a yanzu lokacin bai kai wannan kujeran ba sai ce amma idza wasalta ila muqamil ma'ud idan ka kai kujeran da aka maka alkawari bi hasala li haza inda dhikr kullu harafin a kowane harafi in na ambata min hurufin ismi daga sunan ismin zan samu wannan adadin wa za hasin tiya wannan ni aka keɓance ni da shi la matsama'un fihi ligairi ba wanda zai iya shiga wannan gudun sai shi na tuwa bisbini matullah dama mazan Allah allamahu ismul azimi hasun bihi ce babu sai dai Ali al-Harazmi ya ce ba mu samu wani labarin wani waliyi wanda aka warware masa abin da aka warware wa shehu tijjani ba mu samu ba inda shi kuma Allah bai bayyana amma a leƙe-leƙenmu mun leƙo samaniya mun leƙo ƙasa mun leƙa samaniya malakutu mun leƙa mulku mun leƙa nasutu mun leƙa tatassara abin da Allah ya nuna mana bamu ga wanda aka nuna masa aka warware masa ismullahi al'azim al'azami daga hadar wurin gaba ke ɗaya ba sai kamar shehu tijjani ba mu gani ba ba mutum ya yi fushi ya ce ai su ma sun samu ba wannan ake nufi ba ana magana ne na adalci in an samu me ka sani me ka kawo wannan dai ga abin da manzo Allah ya gaya masa na warware maka kuma na baka to shi yasa guri biyu ya faɗa uku biyu da kansa ya faɗa babu wanda aka bashi wannan sai shi sannan wancan na baya sai da Ali Harazim ya ce ba mu san wani wanda Allah ya yi ma haka ta bakin Annabi Muhammad ba sai shi wata biyu ta hadisi bin imatullah na uku ma ta hadisi bin imatullah amma ya faɗa akan malamin mu ne shehin to za a iya kai masa hari eh malamin kuma in ka kiyaye dama haka zaka hakura domin in ka yadda shehin ka yana ganin manzala suna magana da manzala kuma an cire maganar rashin a binciki maganarsa kawai shin an yadda cewa shi na Allah ne kamar yadda sauran waliyan suka zamo na Allah in an yadda shi na Allah ne kamar yadda sauran waliyan suka zamo na Allah in an yadda ya ga manzo Allah kamar yadda sauran waliyan suka ga manzo Allah in an yadda ya keta wannan hijaba din kamar yadda wannan waliyan suka keta wannan hijaba din an samu da abin da ake mishi saboda haka ba za ka tuhumce shi domin ka san in aka zo wannan kujeran an tsallake domin kujera ne wanda za a ce yaya aka yi wannan ya zamo general watakila suna matse markanin kafin ka zamo general ba za baka da cuwa-cuwa ba watakila to haka wannan martaban shi ma a ce a cuwa-cuwa kawai ka wuce a sai da ce ina ya ta sa an kai ka kujera amma wani aiki ya sa ka cancanci a kai ka kujera kuma an kai ka haka ne? to kusan haka ne. Su makala, sai shauja ne ce, sawabu ismil azimil kabiri, ladan ismil azimil kabiri allazi wa hasin da rasulullahi wanda ka gani? Ismil azimil kabiri, wacce ismil azimil bizzati. Wannan ismil azimil kabiri, allazi wa hasin da rasulullah wanda yake banci manzo Allah, idza zakarahu ahadan idan ɗaya ya ambaci wannan sunan bi ma fi min sawabi abinda zai samu na daga lada asharatu alati min sawabi dubu goma ne min sawabi da mutaqaddimu ya juya wannan so dubu goma kana juz'an kuma zai zamo yanki ɗaya ne min saba'in alfa juz'an min sawabi daga kashi dubu saba'in yanki ne daga dubu saba'in na daga ladansa hada fadalun wannan fadalan da kullu wahidin kowane karantawa ɗaya ne walau lam yakun maftuhan alaihi ko da ko ba yi masa fatahi ba wato ya sami ismin kawai ya karanta ko da ba a mara fatahi ya gane ba karanta kawai ka san za a karanta a misali maftuhu alai ya riga ya gane komai gairu maftuhu alai ya san sunan amma bai san komai a kai ba eh ya san sunan bai san komai a kai ba eh ba zai samu zai samu wannan saboda ai ya ga sunan ai akwai sunan da in ka ganshi a rubuce in ka ganshi ba za ka kwan a duniya ba in baka isa in baka cancanci ka dauki ka saka abin nan ba ganin eh wallahi malam in ka ganshi ranar da aka bar duniya ganin sunan kawai billahi alazim to kaga wani a gaya mar haka ya yarda eh kawai daga ya ga suna ce ya mutu tuntuni tuntuni da a janye ruhinka ba ka kai ka gani ba haka abin yake amma wanda baya cikin system din bai gane ba walau lan yakun maftuhan alai idza alima martabatu in ya san martabarsa yuridu anna al-kalimata al-wahida kalma guda ɗaya minhu daga cikin sunan to ba afu ila sab'atu alfi alfi marratayn tana ninkuwa zuwa ga sab'atu alfi alfi sau biyu wa ma sabul fardul jami'i amma shi fardul jami'i kudubi idza zakarahu marratan idan ya ambaci sunan sau daya to ba afu ila alf alf alf salata maratibi za a ninka masa sau dubu sau dubu sau dubu hawa uku wa sawabu kullu kalimatin ladan kowane kalma ɗaya ne fardil jami da kudiri wa min zikirar mala'ikati da ambaton mala'iku bi zane alfanta da dukkan harshen su mala'ikun bi sittina alf marratin ana ninka shi ne bi sittina alf marratin so dubu dubu sittin min fati lima ugulika ta ninka salatul fati so dubu sittin wa kullu ma taqaddama da duk abin da ya gabata min zikirin fardi daga zikirin fardul jani wa zikirin mala'ikati da zikirin mala'iku fi martaba fi maratib salasa a martaba na uku ani maratib alafun wa salasun alafun alfu alfu alfu wa salasun martaban kenan yudrabu za a buge shi fi ihda ashara za a buge shi ya koma an bugi alafu alafu salasa martabin ya koma su goma sha ɗaya haza sawabul fardul jami'i wannan shine ladan fardul jami'i lissafin ba zan iya ba ina ba da shine a dunkule in aka zo mai bugawa zai buga amma akwai jawarin ma'ani na farko wanda duk wannan lissafin shau jani ya fito da shi wallahi ya fito da shi in aka zo kawai sai ya sa kulkin sai ya buga in ya buga sai ya faɗa maka tiriliyon ne wane ne sai ga ce alfu alfu alfu alfu alfu alfu alfu alfu kaza wa kaza wa kaza wa alfu alfu alfu alfu kaza wa kaza wa alfu alfu haka wani sai ya kai maratib nawa sai alfu goma ya koma kaza ya koma kaza duk shi ne ya bubbuga su a bugun farko duk lissafin suna in aka shi ne a nan ne da aka ga tun tuni can sun san menene ba mu san me za su ce ba amma dai suna faɗin adadin hada sawabu fardul jami da kulli zatin ka kowane zatin min zawatul fardul jami ka gani zatin min zawatul fardul jami waya salasu mi'atun shi zatin fardul jani salasu ne atin wasittatun wasittuna zatan kowane kudiri yana kasuwa gida 366 ne kowanne za ka iya ganin sa a ko'ina da sittin da shida man ta hallaka bi inna lillahi salasa ne atun wasittin wasittuna isman yana cikin wannan littafin sau usman dan fodiyo man ta hallaka bi kulli wahidin da kalar jannata Allah inna lillahi inna lillahi salasani'atun wa sitta wa sittuna isman to hulkan ake kiran shi Allah yana da ɗabi'a guda ɗari uku da sittin da shida man ta hallaka bi wahidin naja wanda ya ɗauki ɗaya kawai ya tsira to wannan ɗari ukun in mutum ya kai ƙudubul jami fardul jami shine ya haɗa wannan sifofin saboda haka in kace ya shehu tijjani a gurin da kake sai kaga abin ya faru ya shehu ibrahim sai abin ya faru ya kaza sai abin ya faru saboda ruhaniyarka ta kai hakan in an ce kuma wanda ya faɗi hakan bai yi ba sai a ce a kai ne ba kai ba dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uzkur ahabbun nasi ilaika a cikin mutanen da ka fi so ka ambaci sunan wanda kake so sai a zamanin manzo Allah Abdullahi bin Abbas sai ce ya Muhammada shikenan kafa sai ta doro ya Muhammada kafa sai ta doro mun kuma zamanin mu ce ya Shehu Ibrahim ya Shehu Tijani wannan abu ne uskur ahabban nasi ilaika ka ambaci mutanen daga cikin mutanen da ka fi so waye ke kusa da kai soyayya ka ta zamo ta gaskiya cikin lamarinsa ce ya shehu ibrahim musaddad misali ni zan iya yin haka kuma in na yi haka zan cimma burin abin da nake bukata kuma ba allah ba ne ba kuma dan allah ba ne a'a masoyin allah ne da annabi muhammadu saboda aka aka ba shi shi ma taimaki mutanenka. Wannan shi da abin da yake faruwa. A kowace halara idan ka zo gidan gwamnati, in ka, ka bautu, ka shiga wajen mai girman zai ba ka ramanin waɗansu abubuwa, sai kai ga wannan kaje. Sai ranka da muna neman afuwa alfarman kaza, kaman kai? to ka je daga yau ma na rubuta maka yanzu akwai abubuwan da ake yi za ka iya shiga duniya a mutanen Najeriya ai akwai kati ne kawai in aka nuna ya ya ɗauki maka komai ai international passport international passport an yarda duk duniya ba ka da taki guda da ba za ka shiga ba an yadda to a cikin passport din ai ba iri ɗaya ba ne akwai na diplomasiya wanda ko ana ha maza ha mata an kanun naka daban yake daban yake an san babba ne e ga kunan ka zo da gajeren wando da komi da komi amma ana ganin ka da kai ne a wannan gurin to sai an fitar da kai kafin a fitar da kowa kuma duk gashi nan akwai jahilci akwai iskanci akwai jahilci akwai iskanci duk sun mai da mutane giradawa ne da karfin tsiya domin an ɗauki addinin ne an dakusa da shi kuma annabin ya kawo komi na wayewa komi na wayewa kar annabi Muhammad shi ya kawo duk yanzu mutumin da ya shiga ɓangaren da bai ba wannan ɗin ba in ya yi nisa ya yi nisa dawa yake takure zama ba gidaje eh takurewa yake zama ba gidaje dan za su ce ta faɗa da Allah ne kuma gurin ya kai wani sirrin manta handa maimakon ci gaba koma baya ne ne ta yi kaga ba kai ba Allah yake yi wa ita ba afhalu sawabu ana ninka wannan ladan kullu lizzati allati hiya bi makkata ka gani shi kuma ana ninka wannan zatocin allazi huwa bima hiya bima kata mi'atu marrati so ɗari haza huwa lil fardil jami'i saboda shi fardil jami'i qalbuhu bil ka'aba ya kaman ai ka'aba kaman dutsen rahani baka in ka zo yin sallah ko ina kallon ta ake yi ai ta ce kudubu ai ma'anan kudubu kenan to kowa ba kewaye shi yake ba alam ne ai da jinnu da insu da kowa amman ake kallo shine kudubul jami'i alfardul jami'i ko da a garin ku yake to zuciyar a can take la yaftaru anha barfatan kuma inda mutane za su wanda yake fahimtar da yana da wahala to amma ko a fahimta ko kar a fahimta amma dai a fahimta ko ko yaya za a yi kowane irin martaba za a tafi akan wannan to abin da yake bayarwa sai a duba baya an samu irin wannan din ana ganewa sai a ce a duba hukuncin hallaji lokacin da aka tashi masa shari'a a gaban alƙalan ya kasu kashi kowa yana gani ya ce towa za ka ma hukunci in ma mutum bai yarda ba ai zaci bi ko ba siffa ne na zaci ba wani gida ne in ka yi buruzi ka yi tajalli a cikin tibin ba za a ganka ba sai dan ba bude ba kuma kai kaɗai ne kenan an yarda yana rarrabuwa ya nuna ya nuna a ranar da ya yi masa hukuncin barin duniya to za mu yi maganar gaba don lokacin mu ya kai wa'am barin cika nan wa'am al'ani shi ani allazi alima martabatuhu ani kenan wanda ya san martaban sunan idza zikra al-ism al-azam marratan idan ya ambaci sunan Allah sau daya zakaratu ma ahu jami'al malaikati zai yi zikirin ta da dukkan malaiku bi jami'al alsunati da dukkan harshen su wa jami'i sawadi kulli lisani ladan dukkan dukkan ladan kowane harshe ya adilu sawabul fatihi yana daidai salatul fatih sittatu alafin maratin so dubu to anan za mu tsaya tambayan da kai akan hallaju kuma hallaju abin da ya faɗa shine ya samu tangarɗa ne daga wala saufa yudi ka rabbuka fatar da akan nan ne wala saufa yudika rabbuka fatarda da ya amsa wannan da ya zo ya ga gurinsa ya ce a zuciyarsa inda shi ne yadda Allah ya yi wa annabi haka to babu wani al'ummarsa da za su shiga wuta wannan tunanin da shi ne hasanatul abarari sai a tulmukarrabina shi ne manzo Allah ce ni kama haka to tun daga nan shi ne ce to labudda ni kama haka shi ne dalilin da dole sai ya bar duniya shi ne saifin shari'ati za ta bi kansa to saifin shari'atin nan kuwa ita ce ta kama dalilin da ya ce mafi jubbati illallah wannan kalman ita ce dalilin da abin da ya sami hallaji kenan akan ki masa hukuncin mutuwa to duk da hakan ba a karɓe shi ba a barzahi ya yi shekaru sai da annabawa suka taru tukuna aka nema masa gafara amma an yi masa hijabi da barin ganin manzan Allah shi ne hallaji saboda wannan kalman da ya ɗansu saboda hassanatul abarari sayyatul muqarrabin eh wannan shi eh yanda abin yake kenan eh abin da albarka ne amin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الهيك والهيك والهادي إلى صراطك المستقيم على هدي حسبة الإنسان الرجيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مدروسة وكل عدد بعدد ما في ذكر واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله الفاتح السلام عليكم عليكم تاني